الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة اللاقة مكية وهيلتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الضلالة فإنما أضل على نفسي وإن اعتدت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولا تري إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأني لهم تنعش من مكان بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بابور بسم الله دكرو دكرو تو متو تو دكرو تي دوا وقالوا آمنا به wanda lahum mutanawushu min makanin bayit wannan aya in Allah ya yarda akan ta zamu tashi wanda jiya kuma mun kwana inda yake cewa walau tare isfuziu fala fauta wa ukizu min makanin qarib wakalo sai kafirai suka ce amanna bi mun imani da Muhammadu ko kuma alqur'ani ko kuma mun imani da alqur'ani shine Allah ya ce wa'anne lahum mutanawushu to ta yaya za a ce za a karba musu wannan irin karba na imani mana imanin da sai kai nan yaya za a ce za a karba musu ai wannan ba zai yi ba kenan shine bilwawi wal hamazi tana tanawush badalu ai tanawulul iman ta yaya za su zo su ce sun yi imani da muhammadu min makanin ba'id a wani wuri na nesa wurin da ake imani daban a duniya ake imani da muhammadu da alkurani sannan su kuma yanzu sun zo lahira suka ce aman na bi shi ne ya sa ce musu wa'anna ta nawush tana ta yaya za a yi a nan ne za a imani an mahallihi isun fil akirati lokacin da suka ce sun imani da muhammadu nan fa suna lahira ne wa mahallu a duniya wurin da ya kamata kuma a yi imani a karɓa mutum imani tun yana duniya ne zai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda da alkur'ani amma sai da suka zo nan lahira suka ga e lalle yanzu kan suna cikin hannu shine za su ce sun yi imani a
وقد كفروا به من قبل ويكذبون بالغيب من كان بعيد
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به kuma dama tun a duniyan din sun riga sun kafurce wannan alkur'ani suka ce ba su yadda da manzon ba ba su yadda da alkur'anin ba sai da suka zo nan lahira za su ce sun yi imani da Allah sun imani da manzon Allah sun yadda da alkur'ani kuma wannan inda suka ce sun imani da Allah ba wurin imanin ba ne ba wurin da za su yi imani a karɓa musu ba saboda imanin sa ya yi litti shi yasa ya ce min makanin ba yanzu suna wani wuri mai da nesa da duniya ba za a karɓa musu imanin anan ba wa karka faru bi min qablu alfid duniya wa yakzifuna bil gaibi su dai suna jiba ne a cikin gaibu yarmuna bil gaibi saboda misu suna nan min makanin ba'id a wani wuri mai nisa aibi ma gaba ilmu anu wanda sanin wannan wurin ya faku a gare su gaibatan ba'idatan kuma a fakuwa wanda yake mai nisa har su galo inda suka ce fin nabi sahiru a duniya kam sun zo sun ce annabi mai sihiri ne wani lokaci su sh- su ce sha'irin mawaƙi ne wani lokaci su ce kahinun boka ne to yanzu da suka zo suka ga azaba na Allah gashi nan kuru-kuru a lahira suka ce aman nabi a'a ba zai yi ba wa fil qur'ani kuma sun fade munanan maganganun irin wannan wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani sun ce alqur'ani sirrun sihiri ne shirun waka ne kahanatu abun kayan bokanci ne duk wannan mugun maganganu da suka yi sun yi ga annabi sun yi ga alqur'ani sannan yanzu sun zo lahira sun ga ababen ban tsoron lahira su ce mun yi imani a'a ba zai yi ba wahila bainahu
وهل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
وهيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وهيل بينهم saboda haka tunda dai sai sun zo lahira ne za su yi imani sai aka sha makance tsakanin su wa baina ma yashtahuna da abin da suke sha'awan menene suke sha'awa ai sun ce amanna wa qalu amanna bi shine abinda suke shawon shine minal imani daga imani ai qabuluhu ma'ana karban imanin din to yanzu an sa wani shamake tsakanin su da inda ake imani saboda haka in sun yi imanin ma Allah ba zai karba ba kama ku ila bi ashiyain kamar yadda aka aikata da wasu jama'a na kafurai shine ashbayin fil kufri wa inda suka yi kama da irin abinda suka yi na kafirci min qablu tun da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ai qabla hun kafin su innahum kanu fi shakkin murib su ma sun kasance suna cikin shakka muribin suna fadawa cikin kokonto da dukkan abin da ya shafi lamarin addini muqihum fi ribatin lahum koyaushe zuciyarsu yana kan shakka addini nan kam na gaskiya ne ko kuma ba addinin gaskiya bane fi ma amanu bihi al'an wannan addinin da yanzu sai a lahira suka yi imani da shi walam ya tadu bi dalailihi fi dunya sannan kuma ba su yi ainihin wani tanadi ba ko ba su yi wani shiri ba saboda dalilan da ake bayarwa na wannan addinin a duniya suratul fadl suratul fadri makiyatan wahaya sittan wa arba'una aya
suratul fadl wannan sura ana ce masa suratul fadl a makiyatun a makka aka saukar da ita wata samma kuma ana iya ambatunta suratul mala'ikati ana iya ce mata suratul fadiri ana iya ce mata suratul mala'ikati makiyatun a makka ta sauka wayya kamsun aw 46 aya tana da ayoyi 45 ko kuma 46 ita wannan sura na fadiri alhamdulillah alhamdulillah fadiri samati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلي والثلاث والرباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
alhamdulillahi fadil samawati wal arsh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir alhamdulillah dukkan a nau'o'in yabo sun tabbata ga Allah hamida ta'ala nafsahu bizalika Allah shi da kansa yayyabi kansa da wannan kalma na alhamdulillah kama bayyana fi awwal sab'a hakanan farkon suratul saba ma saba ma da alhamdulillah ya fara kuma bayan Allah ya gode wa kansa da kansa saboda ya nuna wa bayansa da wani kalma ne ya kamata su gode masa shine in ya ba su ni'ima ko kuma ya kare su daga wani abu to shine da alhamdulillah za a gode wa Allah shi wannan Allah wanda ya gode wa kansa da kansa shine fadiris samawati wal ard shine ya halitta mana wannan samai bakwai da kasai bakwai huma ala gairi misalin sabaka kuma ya halicce su ne ba tare da wani misali na wani sammai wanda ya rigaya ba a'a babu dama babu wani abun da aka taba yi ko na tarihi ko na ji da kunne ba taba yi ba wanda a ga sammai bakwai ga kasai bakwai ba sai dai Allah ne ya halicce su daga nan muka fara jin menene sama bakwai kasa bakwai sannan shi wannan Allah ja'ilil mala'ikati rusulan shine ya sanya mala'iku su zama manzanni ne ilal anbiya'i su mala'ikun su ne manzanni da za a tura zuwa ga annabawan Allah shine ilal anbiya'i su an turo su su zo wurin annabawa aibil wahayi su kawo sako na Allah shine wahayi wahina izin a wannan lokacin fayuradu ana nufi ne babul mala'ikati wasu daga cikin mala'iku la kullum a ba dukansu rakare da sarki kakanmu sarki sanda zuwa yawa sannan kuma su wannan mala'ikun ba fa dukansu ba shi ya sa ce la kullum wa ibaratu baibawi baibawi bi ya yi ibara shecin shi ne kuma auzahu wanda ya fi min hazi a wannan wa'aula kuma shi ne mafifici wannan sahaya cewa ja'ilul mala'ikatu rusula Allah ya sa wasu mala'iku suka zama manzanni wasa'idun bainal lahi su zama su ne masu kaiwa ku da koma tsakanin Allah wa bainal anbiya da tsakanin annabawansa wasalihina da bayan Allah na gari min ibadi daga cikin bayansa su wayannan mala'ikun yuballiguna suna isar da sako ne ilaihim zuwa gare su manzanni sannan risalatihi bil wahyi suna isar da sakon Allah da wannan wahayi wannan warruya saliha da kuma cusa wato ainihin mafarki na gari mutum sai kaga yayi mafarki kuma mafarkin ya tabbata ya zama gaskiya kamar yadda ya mafarkin nan abun haka yake dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ar-ru'ya salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa mafarki na gari duk mutumin da ya mafarki kuma abun ya faru kamar haka gobe ma yayi jibi ma yayi haka to an bashi wani bangare ɗaya ne daga cikin bangarori 46 na annabci shine ru'ya salihah aw ko kuma bainahu wa baina kalbi ko kuma waɗannan manzanni sune mala'iku sune suke kai sako ainihin tsakaninsa da tsakanin halittunsa yuwassiluna ilaihim asara sun iya kuma suna sadar da dukkan wani gurbi na ainihin aikin Allah wanda wannan bayi da ake so su imani da Allah su da Allah shi kare nan a gaya musu a nuna musu misali da abun da Allah ya halitta suke amfani da shi shine uli hatin kuma su wayannan mala'ikun da ake turawa zuwa ga annabawa da mursalai suna da fika-fiki masna wa sulasa wa ruba akwai masu bibbiyu akwai masu uku-uku akwai masu hurhudu kuma sai Allah ya ce yazidu fil kalki Allah yana karawa wajen halittar wayannan mala'iku ma ya sha abin da ya ga dama shine a fil mala'ikati wajen halittun mala'iku aifi suwarihim wato a suransu bakar kalar zamakshari hakika zamakshari ya ce ra'aitu fi babil kutubi shi zamakshari imam zamakshari ya ce na gani a wasu daga cikin littattafai akan wannan abun da ya shafi mala'iku ya ce an na sinfan minal mala'ikati akwai wasu nau'i na mala'iku lahun ajinihatin lahun sittatu ajinihatin suna da fika-fikai guda shida fajana hani fikafikai guda biyu daga cikin guda shida din nan yulhifuna bihi ma ajsadahum suna lullube jikunan su ne su mala'ikun da fikafikai biyu a cikin guda shidan nan saura guda hudu kenan sannan wajen hani dairan fikafike biyu daga cikin hudun da suka saura kuma saboda tashi su fire yadda ka san tsuntsaye suke fire haka suke fire da wannan fikafikin bihi ma da su fil amri min umuri la'in Allah ya ba da umarni wani umarni daga cikin umarninsa sai su fire da wayannan fikafikin su je su idasar da sakon Allah wajen hani sannan akwai fikafikai guda biyu kuma wanda suka rage masu fikafikai ciki da kenan ala wujuhihim haya amin Allah ta'ala su kuma rufe fiskokinsu suke yi saboda suna kunyan Allah su mala'ikun ne kaga cikin fikafikai duka shidan din akwai kowanne da aikin sa kenan wa fil hadisi yazo a cikin hadisi annabi ya ce ra'aytu jibrila inda sidratil muntaha na ga mala'ika jibrilu a ainihin magaryan tikewa wala wasittu miyati janahin yana da fika-fikai 600 shi kadai mala'ika jibrilu sannan a cikin 600 nan janahun ya tanasaro min rasihi addur wal yaqut fiffige daya abunda yake ainihin a zubowa daga wannan fiffigen din daga kansa yana ainihin zubo da durri ne da yaƙut warwe an rawaito annahu sa'ala jibril an ya tara alahu fi suratihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika jibril ya ce lala ina so in ganka yadda suranka yadda Allah halice ka amma wannan sai ka shigo shige irin na dan adam shige mai kyau kullum ka zo ka same ni kuma na san ba wannan halitta ne Allah ya maka ba ina son ka nuna mini irin suranka ba kala sai ce in na kala ta ɗi ku zalika ya gaya annabi ya ce ai ba za ka iya gani na a cikin wannan suran nawa ba shi ya sama nake canjawa in zo a cikin wani sura mai kyau yadda kai ba za ka razana ba za ka bauta ba fa kala in ne yuhibbu an tafala ya ce duk da haka dai ina son dai ka aikata hakan annabi ya ce masa فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مكمرة وترانا النبي يا فتا cikin dare wanda yake da farin wata mai haske fatawa jibril sai malaika jibril ya zo masa fi surati a cikin suransa yadda Allah ya lice shi fanga sha Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ainihin ya suma da ya ga yadda suran yake da kawai sai annabi ya suma sun mafaƙa sannan daga baya sai ya farfaro shi annabi wa jibrilu alaihi salam mustanidduhu ainihin malaka jibril ya ɗauke shi ya jingina shi wa ida ya daihi ala sadrihi ɗaya daga cikin kafafunsa kuma yana kan jirginsa wa ukura ɗayan kuma bai na katafi yana tsakanin kafaɗunsa shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya farfaro fa qala subhanallah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ya kama malaka jibril ya ce ma kuntu a rashe an minal kalki haka za annabi ya ce masa ban taba ganin wani abu mai girma daga cikin halittar Allah kamar wannan ba wakala jibril jibril ya ce fa kaifa laura aita israfil to wannan ma ni daga ganin nan ai karami ne ni a cikin mala'ikun din to ya in kaga israfil kuma mala'ikan da aka wakiltar da shi shine zai busa kaho duk abin da yake da rai ya mutu dinnan kuma shi zai sake busa kahon duk abin da ya mutu kuma ya tashi to ya da aka ganshi shi wannan israfil lahu isna ashar alfa janahin yana da fiffige dubu goma sha biyu a ga wannan kuma ɗari shida ne shi malakin jibril da ke da shi amma wancan yana da fiffike dubu goma sha biyu janahun min habil mashriqi wa janahun bil maghrib kuma in ya bude fika-fiki guda biyu haka kawai ɗaya ya kure gab ainihin gabashin duniya ɗaya kuma ya kure yammacin duniya gabaki da fiffike guda biyu a cikin fiffike guda dubu sha biyu wa innal arsha ala kahili shi wannan mala'ika da nake ga maka isra'ilu al'arshin ubangiji ma duk da girman sannan yana kan kafaninsa ne wa inna ya talalau a hayin amma duk da haka wannan mala'ika israfilu yana kankancewa wani lokaci ya kankance ya kankance ya ta kankancewa duk da wannan girman nasa ayyata sangaro in baka san bayanan ya talalau ba azman wani lokaci saboda menene yake kankancewa li azmatillahi saboda girman Allah hatta ya uda har sai ya dawo mislu wa bi kace dan sabo ne duk da girman sannan sai ya zama kamar ɗan tsako ɗan tsako shine tsuntsun da aka ainihin a yaye shi karami hakan nan an fidda shi ko fiffige mai kyau bai da shi wa huwa al-ushurul sagir in baka san al-watu ba shine karamin tsuntsu haka zai zama shi wannan malaka israfil saboda haka shi Allah yana da halittunsa da yawa manya-manya wasu muna ganin su kaman irin su sammai da kasai wasu kuma ba mu iya ganin su dai mu ji labari irin haka wani kuma ba ma ba za mu iya jin labari ba shi yasa ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah gadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai duk abin da yake so ya ga dama shi Allah zai aikata a lokacin da ya ga dama babu wanda zai ce masa dan me ma yaftahi Allah ما يبتغي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة ba wani rahama wanda Allah zai buɗa wa mutane rahamarsa ka rizkin kamar ya buɗa wa mutane arziki sai ga mutumin da bai dade a kasuwa ba lokaci ɗaya sai kaga ya samu arziki ko kuma wasu mutane sun samu arziki da yawa wa madarin ko kuma ruwan sama sai kaga wasu sassa suna kukan ba su da ruwa isasshe wasu kuma sun same shi yadda suke so wasu kuma har yayi yawa to wannan duk rahaman da Allah ya bude ya ba mutane falamun suka laha babu wanda zai hana wannan rahaman in na arzikin ne mutanen da ya so su samu na za su samu in ma na ruwan saman ne za su samu wa ma yumsik duk kuma abin da Allah ya rike min zalika daga wannan wala mursila lahu min badi babu wanda zai sako ma arziki ko ya sako ma ruwan sama min badi bayan Allah ya rike nasa ba za ka samu ba ai ba da imsaki bayan ya rike wa huwa al-azizu saboda haka shi Allah shine marin jaye algalib wala amri dukkan lamarinsa shi Allah shine zai yi jaye hakimun gwani ne kuma fi fili dukkan abun da zai yi gwani ne duk abun da yayi ba wani wanda zai cire masa lani ya ce kai wannan abun yayi kyau sai dai kaza ne bai yi ba babu indai halittan Allah ne ba a masa haka ya ayyuhan nas يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون ubangiji ce ya ayyuan nasu ya ku mutane musamman ma'ala makkata mutanen garin makka wanda wannan wahayi yake sauka a garin su uzkuru ku tuna ni'amatallahi alaikum ni'iman da Allah ya muku menene ni'iman bi iskanikumul harama ya zo ya zaunar da ku a wannan daki babban daki na harami ko ina musulmi yake a duniya nufinsa da niyansa da burinsa gabaki da ya samu ya je aikin hajji nan ko da so ɗaya ne ya sauki faradinsa amma ku kuma sai aka ce to nan ne garinku nan ne gidanku kaga wannan babban ni'ima ce sannan wa man ulgarati ankon kuma duk hare-hare na ainihin abokan gaba na duniya an hana babu wanda zai kawo ɗakin kaba hari ya ci nasara tun tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma kafurai sun yi ta gwadawa ba su samu nasara ba kuma bayan sama ainihin babu ma waɗanda suka gwada don su masu riga sun sani in kana zaune a garin makka kana garin zaman lafiya babu kai hari wasu su taso su kai musu hari da jirage babu saboda haka Allah ya ce halmin kalikin shin yanzu in tambaye ku akwai wani wanda yake halitta ne min din yake za'ida ne wa kalikin din kuma shine mubtada halmin kalikin yanzu in tambaye ku akwai wani wanda yake halittar abu komai kankancinsa gairullah banda Allah ai ko su kafiran da suke bauta wa gumaka an ka musu wannan tambayan amsa shine babu birraf'i wal jarri gairillah ko kuma gairullah shine a wannan alkaligi na atun likaligi wannan ainihin shine siffan shi mahalicin mana lafzan wa muhallan a lafazi ne ko kuma wurin gaba daya shine kabar mutara yarzuqukum minas sama'i shi wannan Allah shine yake ba ku arzikin abinda kuke ci abinda kuke sha gaba daya da abinci da ruwan ku duka yana ba ku ta sama ne sai a sako ruwa daga sama ku yi noma ku samu abinci duk takamanka da arzikinka da yawan dukiyanka inda babu wannan ruwan to me zaka ci babu wanda zaka ci in ma ka cin ina abin da zaka sha babu saboda haka Allah ya ga ba yadda zamu yi mu rayu yadda ya halice mu kenan sai mun ci mun sha sai turo mana wannan ruwan muna ce muna sha me ya rage sai mu gode wa Allah shine wal ardi da kuma ƙasa in an zubo ruwan a ƙasa kuma minan da bati sai fito da tsirrai dabbobin ku su ci kuma ku shuka ku ci wal istifham li takrir wannan hal dinnan harful istisna ne shine yace li takrir saboda tabbatar muku da cewa babu wanda zai yi wannan sai Allah ai la kalika babu wanda zai halitta abu komai kankancin sa wala razika babu wanda zai baka arzikin gairahu inda ba Allah ba to tunda wannan ya tabbata haka ne la ilaha illahu lallai babu abun bautawa da ga kujerar la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mana ana jan hankalinsu su wa'inda ba su yi imani da Allah na ba su zo su yi imani da Allah su yadda da Allah shi kadai ne wannan ayyukan gaba kire nasa ne shi ne Allah ya sake tambayan kafurai fa'an ne tufakun to ta yaya 'yan uwanku kafurai suke juya ku tunda kun san babu wanda zai sako muku ruwan sama sai Allah babu wanda zai muku arziki sai Allah babu wanda zai halice ku sai Allah fa anne tufa kun ta yaya ake juya ku min aina tusrafuna ta yaya ake karkatar da ku an tauhidi ku daina karaita Allah ma ikrarikum tare da ku da kanku kun furta bi annawul khaliqur raziqu kun yadda da cewa shi Allah shi ne mahalici shi ne wanda yake arziktawa kuma to ta yaya ake karkatar da ku zo kuma kuna bauta kuma to alhamdulillah mun gode wa Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sauran muka kuskure Allah ya gafarta mana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان